شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان نزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يعتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى وكفى بربك بذنوب عباده كبيرا بصيرا
عجب الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد masu girma mahalarta wannan taro mai albarka tun daga kan shugabanni na wannan kungiya na ƙasa baki ɗaya musamman ma babban darakta na da'awa trustee na wannan kungiya kuma shugabanta a nan jihar katsina shek yakubu musa hassan katsina sautu sunu kura tun tana karama sunanta ya kyau a wurin ahalu sunna sauran manya-manyan baki chairman wakil kwamiti na ƙasa baki daya shekaru ya ɗaura daraktan agaji na ƙasa baki ɗaya sannan sauran daraktoci da muka taho tare da su babban mai masaukin baki wanda ya wannan gayyata alhaji tahiru bara'u mangal tare da sauran aminansa 'yan uwana 'yan izala sauran ahalu sunna ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mun saurari wa'azi mai gamsarwa mai kwankwasan zukata mai tunatar da mu daga babban sakatare janar sheikh dr muhammad kabiru haruna gombe allah saka mishi da alkhairi kafin shi Dr. Abdullah Usman gadon kaya ya yi mana wa'azi mai kwankwasar zukata mai tasiri kwarai wanda wannan wa'azuzzuka idan muka tattara su muka yi amfani da su muka koma to kwalliya ta biya kudin mai sabulu ina addu'a Allah maɗaukakin sarki ya saka da kai babban mai masaukin baƙi Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina yana cike da murna da farin ciki lura da ganin yadda Alhaji Dahiru Barau Mangal da sauran wanda suke tare tun jiya muke haɗe a Kano wurin ɗaurin wannan aure da ya haɗa kowa da kowa shi yasa Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe da yake bayani ya ce taro ne ba wanda baya wurin da musulmi da wanda ba musulmi ba har ma da yan wuta ba yana nufin yan wuta ke wurin ba saboda bai da hukuncin yake hukunci ba a san karshen rayuwarsu ba kuskure ne saboda haka yana nufin cewa ba wanda babu muna fatan wanda ba ba musulmin ba suna wurin Allah ya sa kafin karshen rayuwarsu su iya zama musulmai kuma ya yi wa'azi mai tasiri ba a taɓa samun irin wannan ba a haɗa manyan ƙasa ga iyayen ango ga iyayen amarya sannan su zo su zauna a ce a irin yadda zamani yake a yau dukkaninsu kowa a gefensa Allah ya ɗaukaka shi ya kai shi ƙololuwa daga shi kansa alhaji ɗahiru barabangar da shi kuma injiniya rabiu kwankwaso kowannensu na da irin jama'arsa na da irin damar da Allah ya bashi amma suka ce muna so mu ji ayoyin Allah a karantar da mu wurin dina wurin cin abinci a yi wa'azi a gaya mana mai Allah yake so mu yi menene Allah baya so a bari ya ya kamata a yawure me ya kamata a kula Allah ya saka wa Sheikh Dr. Muhammad Kabiru Haruna Gombe ya isa da sakon da ya kamata kuma ina fata sauran al'ummarmu wayanda Allah ya ba su dama su yi amfani da irin wannan dama ko sadaka mafi alkhairin sadaka da Allah yake so a yi shi ne ka yi sadaka wa anta sahihun shahihu kana da lafiya kana son kuɗin ka ba da sadaka saboda Allah a lokacin sai Allah maɗaukakin sarki ya karɓa ma sadaka ba sai ka kusa mutuwa ka ce a ba wani kaza ba wani kaza a ba wani kaza ba irin wannan sadaka ake so ba kenan suna da ikon tara maroka da mawaka su yi abin da suke so amma suka zaɓi a tunasar da su ayoyin Allah a sanyaya musu zukata da ayoyin Allah a yi musu nasiha a yi wa iyalinsu nasiha wanda a baya ba haka ake yi ba wannan sun cancanci a yi musu addu'a ta musamman sun cancanci mu yi amfani da koyi da abin da suka yi a yi kira ga sauran al'umma cewa in sun samu irin wannan dama abin da za su yi kira Allah ya ba da ikon wannan koyi kuma bayan mun tashi daga Kano mun je Bauchi kamar da babban sakatare ya bayani daga nan muka yi ta'aziyya muka wuce Hadeja muka je muka ga university muka kuma yi ta'aziyya ga mai mataba sarkin Hadeja abinda zai ba ku sha'awa wannan jami'a da kuka jima kowa yake fatan ya ga cewa an buɗe wannan jami'a to jami'a tana dab da kammala insha Allah ko a yau mun karɓi katafaren gini wanda shi kadai ko da a turai ne ya kai a mai da wurin ya zamanto jami'a hawa ɗaya hawa biyu wanda aka yi mana waye wannan aiki AA rano ɗaya daga cikin 'ya'yan wannan ƙasa kuma cikin mawadata cikin masu hidima masu hidimtawa addini Allah ya saka mishi alkhairi muna mishi addu'a ya mika wannan gini katafare wanda an kashe kuɗi sama da biliyon guda bayan da muka yi godiya ana mika mishi ce me ya rage muka ce akwai abubuwa da suka rage amma babban abin da muke sha'awa da za mu samu masallacin juma'a wanda in an zo ɗalibai da baƙi daga waje za a haɗu a sallar juma'a a wurin kafin a sake samun waɗansu faculties bayan da gwamnatin jihar jigawa ta ɗauki yin hanyoyi a cikin makarantar to in muka samu wannan akwai hostel akwai abubuwa da dama wanda ya kamata a ce an yi ya ce a'a tun da kun ambaci masallacin juma'a to ana handin over na wannan kin kin wannan faculty da muka gina sannan kuma za mu ɗaura harsashin ginin masallacin juma'a Allah ya saka musu alkhairi ire-irensu suna da yawa a wannan ƙasa yanzu muka ƙara sauraron jawabai da ku kuka ba da shaida akan wannan bawan Allah alhaji ɗahiru barau manga wanda yake taimakawa ba kawai iya nan ba ko ina a Najeriya taimakonsa ya kai ana maganar ciyarwa masu lissafi suka ce ba ma dubu goma ake ciyarwa wa duk rana ana ciyar da akalla mutum dubu ashirin da bakwai daga ainihin wato arzikin da Allah ya mishi alai zahiru Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya yawaita mana irin kuma masallatai ba a san iyaka wanda aka yi ba makarantu daban-daban mu dai a wannan kungiya yana ɗaya daga cikin wanda muke alfahari da su cikin mawadata a ƙasa ban taɓa sanin abin da muka fuskance shi muka ce ga wani abu da muke so a yi a jiha ko a ƙasa ba ce sai ka ga hannunsa su ga taimakonsa muna fata Allah madaukakin sarki ya saka musu alkhairi shi yasa gayyatar mu tarurruka irin wannan wajibi ne mu ansa saboda sun yi wa addini hidima sun cancanci su ma a lokacin da suke son su ga ire-irenmu a wurin bukukuwa irin nasu wajibi mu nuna fuskokinmu babu abin da zai faru a gidansa na alkhairi ko akasinsa sai mun zo ba abin da zai faru a wurinmu na alkhairi ko akasinsa sai mun gan shi saboda haka sai mu da shi abokanan tafiya ne aminai ne na ayyukan alkhairi muna fata Allah madaukakin sarki ya ƙara wa rayuwa albarka Allah madaukakin sarki ya ji kan hajiya ya gafarta mata Allah subhanahu wataala ya gafarta wa sauran wanda muka rasa Allah ya sanya albarka da yawa cikin kasuwancinka jirage duk inda suka tashi Allah ya kai su lafiya ya dawo da su lafiya Allah ya ƙara haɓaka arziki ya karu ya ta karuwa al'umma musulmi su murna da farin ciki duk lokacin da za a tafi aikin hajji kamar yadda suka tare ya faɗa ba ma wanda suke da biza ba har ma wanda ba su da biza sai ce mun ba da kaza ku kawo don al'umma su je su sauke farali to na ji ɗazu an yi maganan aure an yi maganan matasa suna bukatan aure kuna bukata ko ba ku bukata wanda yake son aure ya ɗaga hannu kuma ya ce Allahu akbar a sai matasan ba su da yawa wanda suke bukata a sai suna da yawa da saboda haka na san shekaru musa hassan katsina ya gani kuma ya ji kuma in Allah da za a yi wani tsari da za a shigo da su a dahiru ciki wurin tausayawa da tallafawa a samu wani mashru'i na taimakon matasa wurin yin aure in aka samar da wannan abu ne mai kyau abu ne na alkhairi Allah ya ba da ikon haka Allah ya sa a dace to mun saurari wa'azuzzuka da yake jan hankalinmu don kyautatawa iyalai mata mun saurari nasihohi da aka yi wa iyalai mata don su ma su yi da'a kullum ka samu kyakkyawan zato ga Allah subhanahu wata'ala cewa zai iya mako wai gwamnati na tarayya na ko'ina a duniya ba ta iya wa kowa komai ba ta iya wadata kowa da komai sai abin da Allah ya kaddara amma hope samun fata cewa za a yi mana da kuma ƙara tunanin cewa gwamnati na iya yin wani abu shi yasa al'umma suke da nutsuwa dangane da ita jami'an tsaro ba su taka kara sun karya ba amma da kaga mutum ɗaya yanzu ga ɗan agaji saboda uniform in ya ce a zauna sai a zauna in ya ce a tashi sai a tashi domin ana da kyakkyawan zato cewa zai yi umarni da aikin alkhairi kuma ya zo ya ba da gudunmawansa ne don taimakawa al'umma to matan da kake aurenta ya kamata a lokacin da kake zuwa kai hira da ita kake jan hankalinta kake kokarin neman ta amince ta yadda ka aure ta tana da wani fata tana da wani zato cewa zaka bata kariya zaka kyautata mata zaka yi mata abubuwa da yawa shi yasa ma ta aminta cewa ka aure ta iyaye suna da wannan tunani cewa za ka iya rike auren kana da sana'a irin wannan fatan irin wannan zato na alkhairi shi yasa aka ɗauki ya aka baka don ka aure ta da yawa daga cikin wanda suke tare da mawadata in ka je fada alhaji dahiru manga za ka samu akwai wani ya zo wannan fada ne yana da wata bukata da yake da shi bukatarsa bai biya ba kuma ba zai iya barin fadan ba domin ya gaji an yi wa ne shekaran jiya an yowa ne an yowa ne an yowa ne wannan zaton da fatan sai ya ƙara ajiye shi domin tunanin shi ma abin zai zo ina zai zo kansa kenan samun fata da tunani da hope da yadda da kyakkyawan zato shi ke sa a samu cikakken aminci da zaman lafiya a tsakanin iyalai ba ma wannan ba babban magana Allah madaukakin sarki yana son ka samu kyakkyawan zato ga Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah zai maka duk abin da kake nema ka nema a wurin Allah ka fara dogaro ga Allah ka nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala in ka dogara da shi Allah ya ishe ka don ya ce wa man ya tawakkal ala Allah
ومن يتوكل على الله فهو حسبه ya ya إن الله بالغ أمره Mhm.
قد جعل الله لكل شيء قدرا ya ku bayan Allah samun kyakkyawar zato ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne babban abin da mumini ya kamata ya yi ka samu total submission and surrender to the will of Allah ka samu cikakken dogaro da yarda da neman taimako daga Allah subhanahu wa ta'ala ɗauki alkur'ani mai girma Allah ya ba mu labarin annabi Musa alaihi salam annabi Musa Fir'auna ya sanya su a gaba wa'anda ke tare da annabi Musa sun gudo gaba da sharrin Fir'auna ana zuwa don a tsira gaba da sharrin Fir'auna gabansu sai ga teku gaba kura baya mai tsiyayi an yi so bakin teku ga Fir'auna ya kusa kawowa gare su ai akwai magana da mutanen da ke tare da annabi Musa suka yi qala ashabu Musa inna la mudrakun قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا قال كلا
إن معي إن معي ربي سيهدين lokacin da suka ga wannan halaka ashabu Musa sahabban annabi Musa wayanda suke tare da annabi Musa suka ce yau shikenan tamu ta kare Fir'auna ya same mu ya kama mu shikenan saboda kyakkyawan zaton da annabi Musa yake da shi da Allah kala kalla inna ma rabbi sayahdi yace ina wane shi muna tare da Allah ina tare da Allah Allah zai ba mu mafita da ya mai da al'amar shi zuwa ga Allah sai Allah ya ce wa annabi Musa da ki teku yana dukan teku sai gashi ta kekkece har gida goma sha biyu Allah ya ce ku shiga ku haye kyakkyawan zatonsa da Allah ya tsirar da shi ga barin sharrin fir'auna yana fita daga cikin ruwan fir'auna da ya zo sai ga hanya yayin da ton hanya ce mai bullewa sai ya shiga yana kaiwa tsakiyar ruwan sai Allah ya haɗe ruwan ƙarshe Allah ya halaka- ya halaka halaka fir'auna fir'auna ya yi zaton cewa yau zai musulunta ya ce yau na musulunta yau na tuba da ya ga halaka sai Allah ya ce no fir'auna is too late to cry when the head is cut out yau yau ba ma karban tubanka kiran samu kyakkyawan zato ga Allah ka yadda Allah zai maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana gindin itaciya yana hutawa wani kafiri ya zo ya dauki takobin manzon Allah yana daukar takobin manzon Allah annabi ya bude ido sai ga gashi nan sultan tsirara takobi manzon Allah a zare a hannun abokin gaba sai ya ce Muhammad yawa zai hana ne in kashe ka yana fadi sai manzon Allah ya dare ya ce Allah yana cewa Allah sai ga takobin ya faɗi a hannun wannan kafiri kamar electric ya shoke hannu sai manzo Allah kuma ya dauki takobin ya ce ni ko wa zai hana ni kashe ka ce Muhammadu mun san mutumin kirki mutumin kirki mutumin kirki kiran kyakkyawan zaton manzon Allah ga Allah Allah ya tsira da shi sai manzo Allah ya bari har ƙarshen zamani ya ce a cikin al'ummata akwai wanda lau aqsama ala Allahi la barra cikin mutane talakawa ga suna akwai wanda da zai rantse da Allah saboda kyakkyawan zatonsa da Allah yaddansa da Allah da zai ce kaza zai faru Allah ba zai bar shi ka fara ba sai abin ya faru samu kyakkyawan zato ba ba wannan ba sahabban manzon Allah sai da Allah ya ce alladina qala lahumun nasu innan nasa
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم me faru فزادهم إيمانا me suka suka ce alaran ma فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل to Allah ya bar su fankalabu انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء يا يا.
واتبعوا رضوان الله
Mhm.
والله ذو فضل عظيم wanda yake tsorata mutane alaran ma inna ma zalikum shaytan إنما ذلكم الشيطان يخوف Allah أولياءه ya ce fala takafu فلا تخافوهم ولا تشركوا.
وخافون إن كنتم مؤمنين
sai Allah ya muna da wannan darasi a gaba a lokuta in Allah ya da akan kyakkyawan zato ga Allah in muka koma wa Allah hatta halin da muke ciki sai Allah ya warware mana sai mun fita sai Allah mu da kuke sarki ya ba mu sauki ku dubi abin da Allah ya yi wa Hajara mahaifiyar Annabi Isma'il aka ɗauke ta Annabi Ibrahim ya kai ta kumburmin daji makka ba kowa ba ɗan adam ba ruwa ba kowa ya ajiye ta a wurin ya juya ya tafi ta ce yanzu mai gida ka kawo ni da ɗana ka raba mu da gari ka kawo mu jeji haka za ka bar mu a nan ya ƙara ce- bai ce mata kala ba sai ya juya yana tafiya ta ce yanzu haka za ka bar mu a wannan wuri ba kowa Allahu amaraka bi hada yanzu Allah ne ya umarce ka kai mana wannan sai ya girgiza kai ta ce izan lam yudayya Allah ba zai tozarta mu ba Allah ba zai turza mu ba tun da dai Allah ne da ka gaya mana tun farko ai da ka hutar da mu mun dogara ga Allah je ka Allah ya ishe mu dan mu bai yiwa Allah ba zai tozata mu ba sai gashi ta hakura a wannan wuri ta zauna a wannan wuri daga ita sai danta abinci ya kare ruwa ya kare ta kai ta kawo tana neman ruwan da dan zai sha ta rasa ta kai ta kawo ta yi gudu ta dawo sai ga Allah ya fidda ruwan da ya fi kowane ruwa daraja a duniya ma'u zanzan lima shuri bala ruwan zanzan ya fito wannan gudun da take yi ta kai ta dawo Allah ya bai da shi safa da marwa wannan ɗana ta a cikin zuriyan Allah ya fidda annabi Muhammad wannan wurin da take Allah ya bai da shi Makka ya zamanto ummul qura garin da ya fi kowane daraja a duniya inda Allah ya saukar da daki inna wala baitu wudi alin nasi lalladhi bi bakkata mubaraka wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinat maqam ibrahim wa man dakalahu kana amina garin ya fi ina daraja dogaranta da Allah ya sa yanzu duk wanda ya zo wucewa sai ya nemi ruwa sai ya sha sai ya dan bada wani abu sai ya zamanto wurin da ake dan hutawa hutawa kaɗan kaɗan dama ko da ya bar su annabi ibrahim a wurin yana komawa sai ya daga hannu ya ce ya allah ga sashin zuriya na ‘ya'yana ɗana da matana na ajiye su a wani wurin da ko shuka babu shi ya allah na tsaye da su ajiye su don su tsaye da sallah ya allah ka sanya zukatan mutanen duniya ya rika kaiwa gare su ka azurta su da ‘ya'yan itace ka yi musu kaza ka yi musu kaza allah ya karbi addu'a ka dogara ga Allah ka koma zuwa ga Allah in ka koma zuwa ga Allah Allah madaukakin sarki zai nuna maka shine Allah yanzu wannan ciyarwa da Allah yake yi da taimako da Allah ku tambaye shi kullun dukiyarsa raguwa yake ko karuwa yana son karuwa yake da jirgin sama kawai muke kallo daga baya na mun zo mun bude kamfanin shinkafa kwanan nan an bude kamfanin suminti haka da ba haka ba gobe ba mu san me za a bude ba yana ƙara girma yana ƙara taimakon addini Allah na ƙara mishi dukiya saboda haka sai kenan taimaki addini dogara ga Allah sai ga Allah ya fitar mu daga cikin wannan hali ya Allah muna roƙonka wannan aure Allah ka sanya albarka ga shi. Allah ka ba da zaman lafiya wannan jiha ta Katsina ya Allah muna roƙonka muna kamun kafa da ayyuka na alkhairi da ka yarda da su ya Allah ka tausaya mana ka kawo mana saukin wannan kashe-kashe da zubar da jini ya Allah ka kawo ka mana maganin yan ta'adda Allah ka zauna da Najeriya lafiya Allah ka sanya wa gwamnatin jihar Katsina albarka ka yi jagora ga mai girma gwamna Allah ka yi jagora ga mai girma shugaban kasa Allah ka ba su ikon yin adalci Allah ka sa tunaninsu menene zai taimaka wa kasar nan ta zauna lafiya me zai taimaka don a samu cikakken kwanciyar hankali da lumana Allah ka ba mu zaman lafiya 'ya'yanmu da matanmu da da zuriyar mu Allah ka musu albarka matasan mu Allah ka kawo aikin yi Allah ka ba su sadaki su yi aure Allah ka ba su sadaki su yi aure Allah ka ba da sana'a Allah ka ba su sana'a Allah madaukakin sarki ya sanya albarka ko kuma kar ku manta kullum ku dinga yi mana addu'a ku yi wa kasa addu'a duk lokacin da kake yin addu'a wa shugabanninka sai Allah ya sanya mala'ika ya rika cewa laka bi mithli addu'ar da kake musu kai ma Allah ya maka a sai in kana addu'ar nan kai ma za a maka saboda haka koyi wa kasa addu'a ku ce ya Allah ko suna da niyyar su zalunce mu Allah karka ba su yi ku in ana musu wannan addu'a sai ga sun yi albarka sun dawo sun zo mutanen kirki masu dukiya a musu addu'a Allah ya ƙara musu zuciyar taimako maluma Allah ya ƙara musu fusaha da ilimi su ci gaba da isar da sakonnin Allah Allah ya sanya albarka Allah ya zama mu lafiya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum